bisa ga ci gaba da wannan karatu yanzu insha Allah sun tana za mu ci gaba darasi na hudu a jerin wannan karatu na tufatul atfal kuma matashiyan karatun mu shine aka samu maddi a darasin mu na jiya mun ji madda ya kasu kashi na madda ya kasu kashi biyu ko akwai almaddul da kuma almaddul mun ga kuma akwai wani suna da akan fada mai ko shi almaddul tabi'i ana ce mishi almadul asli ana ce mishi almadul zati dide shine dai to shine malam yake cewa wal maddu asliyun wa far'iyyun la wa sammi awwalan tabi'iyyan wa hu ma lahu ma la tawaqqufa lahu ala sababin ala sabab wa la bidunihi al huruf tujtanab bal ayyu harfin ghairi hamzin aw sukun ja ba'da maddin fa tabi'iyya yakun za mu yi takadim takiri wal maddu asliyun wa far'iyyun la sai ka ce wal maddu shi madda lahu yana da kaso guda biyu ina suke su ne asliyun wa far'iyyun shi kenan baitin wal maddu lahu asliyun wa far'iyyun za ka kaddara ya kasa kashe biyu ko yana da kaso biyu saboda karinan da ke nuna cewa asliyin da far'iyin domin asliyin far'iyin yana nuna mana classification ne namu ne na shi maddadan zuwa ga azuzuwa guda biyu ta kasim wasammi awwalan na farko kashin farko ka kira shi da tabi'i almaddu tabi'i shine wanne asli shine tun da ya fara kawo farko ko barakallahu fikum to menene ma'anan almaddul asli ko almaddul watan na miƙe abin da ya sa na miƙe nake abin nan idan ban bayani shi bane ta hanyar da za a gane to ba za a gane ba kowa ne zai gane baitin ba idan muka dauki fadin Allah madaukin sarki qala allazina amanu dan mun sami al-alifu sakina المفتومة قبلها كما عندما غنيجيكو الياء الساكنة المكسور الواو الساكنة المضموم بارك الله فيكم to idan muka lura nan wannan wani irin madda kenan asli ko kuma a tabi'i ko to yanzu wannan mutum yana karatun jarida a cikin jaridar sai ga an sa kalin ladina amanu to idan ya zo karantawa zai karantawa tare da jan alif din koko ba zai ja ba wanga adabi an ci ma zai ja shi wannan la ya tawqafu sababuhu dalilin sa dalilin zuwan sa ko samantuwan sa bai bukatan mene wani sharadi ban sani ba ko kun kun gane bayanin bai bukatan sharadi kun gane ma'ana wajen tabbatuwar almadu tabi'i wannan domin kowace ko kana karatun jarida ne ko kana karatun qur'ani ne ko mai karatun fikihu ko mai karatun hadith ya hadu da ayan nan zai karanta ne adabi an ce qala allazina amanu da wannan jan sauti ko saboda an sami rufin mad guda uku ga sunan tare da kuma sharuɗansu to idan muka ɗauki almaddin wani iri wajib yanzu idan ka ce ja idan ka tsaya kan kawai ja ja mai kai yanzu ka ja harafin alif ko to shi wannan duk inda ka samu harafin alif sai ka ja shi adabi an ce kawai mai gidar harkatain yanzu wannan maddan yana nan a tabi'i dinsa domin a ɗabi'ance sai ka tabbatar da harafin maddan na farko kenan yanzu kuma idan muka ƙara alhamza muka ce ja'a yanzu ya zama wani irin madda alwajibin mutasil ko to me yasa ya zama alwajibin mutasil saboda zuwan ashe kun ga zuwan alhamza sharaɗi ne na zaman shi mene ban sani ba ko an fahimci bambanci an fahimci mabanci ko shi almadul wajil muttasil yana buƙatar mene sharadi sababi ko sharadi sababinsa shine zuwan alhamza a gaban harafin madda ko wawun kamar misalin su'u ko ya'un kamar misalin ji'a to kun ga shi almaddul wajil muttasil ya tawakkafu ala sababin bi ma'ana ya tatallabu as-sabab ka iya cewa ya tatallabu sabab mun fahimci wannan ko bi ma'ana labudda an yakuna fihi thubutu shartin kabla an yakuna mene kabla an yakuna wajiban haka shi ma al-jaizul munfasil shar'i ne sai an saba al-hamza ko kaman badal shi ma shar'i ne sai an saba al-hamza kafin harafin madda kaman misalin lazim fa sharadin ne shi ma sai an san mene school ban sani ba ko mun fahimci wannan to Allah shi da fahimtar da mu to shi yasa yake cewa walla wasammi awalan tabi'iyan ka kira madda na biyu almadu tabi'i wa huwa ma la ma din nan tana da ma'anan allazi ne ma musuliya ce ai wa huwa allazi la tawaqqufa lahu shine wanda babu bukatuwa ga shi ala sababin na wani dalili na wani dalili mene samantuwan hamza ko kuma sukun bal kawai duk inda aka harafin madda kawai za a ja shi harka biyu a ɗabi'ance ma haka ne idan ga wawun ko yawun ko alifin sa za a tabbatar wala tujtalabul wala tujtalabul hurufu bidunihi jalbu shine janyowa jalaba ya janyo yajlibu yana janyowa to babu yanda za a yi wala tujtalabul hurufu a afwan haka ne kuwa inam wala bidunihi hurufu tujtalab ai wala tujtalabul hurufu babu yanda za a yi ka kawo ka janyo ɗaya daga cikin haruffan ka kawo alif a cikin furucinka ko wawun ko kuma ya'un bidunihi ba tare da shi maddan ba zai iya cewa koyi ka ce kada kuma sannan duk duniya su maka itifaki akan haka kaga amur mustahilin ba zai iya yiwa ka ce kila ba kila kuma sannan wai duniya su maka itifaki ko kuma mene ko kuma ya kuluna misali ka ce ya kuluna ba sai iya yiwa ba wannan ko a babu insha Allah ta'ala saboda haka shi mu gane bambanci tsakankanin almadul asli da kuma almadul far'i shi almadul far'i ya tawkafu ya hataju ya tatallabu mene sababun ya tatallabu sababan ko shartan amma shi aslifa la ya tatallabu la ya tawakafu la ya hataju ila sababin jama'a mun fahimci baitin ko masha Allah yaran da yan uwa dalibai da ake karanta da su islamiyya kaga yanzu insha Allah ta'ala an samu mene abin da za a kara yin musu ko Allah saka da alheri bal ayyu harfin gairu hamzin aw sukun ja ba'da maddin fattabi'iyya yakun bal bar ma kawai bal ana ce mishi harfu littirab harfu littirab ayyu harfin kowane harfi ne ayyu harfin kowane harfi ne ja ba da maddin ya zo a gaban harfin madda ai ba da harfi maddin ne sai share mudaf wa qamal mudafa ilaihi maqamal mudaf ai bal ayyu harfin ja ba da ba da harfi maddin kowane harfi ne ya zo a gaban harfin madda gairu hamzin amma banda banda hamza mun yi istisna'i ko cikin tofa banda alhamza au sukun banda kuma sukuni ka cire fawon ɗinka sai ka manna shi fa ya kunu a tabi'iyya zai zanto tabi'i kenan kenan mun gaga idan mun gaga kana ko nan wani harfi ne aka sama za mu iya kawo kana za mu iya kawo zaka kalmomin alkur'ani za mu iya kawo mene wa rajulan saliman li rajulin ko saliman yanzu idan muka lura ga alif a gaban shi mai muka sama kun gani mun ga samu wadansu daga cikin huruful ja'iya ko to kowane harafi ne ya zo a gaban alif ko kuma a gaban mene wawun ko kuma a gaban mene ya'un amma banda mene alhamza ko kuma sukun ko to mu ce mishi tabi'i kawai wal akharu al far'iyyu mawqufun ala sabab ala sababin ka hamzin aw sukunin musjala hurufuhu thalathatun fa'iha min lafzi wayin wa hiya fi nuhiha wal kasru qabl qabl ya wa qabl al waw yudam شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاهما إن انفتاح قبل كل أعلنا بارك الله فيكم والآخر لا يمدن shine alfar'iyu almadul far'i mawqufun wanda ke shi dakatacce ne ala sababin ma'ana mutatallibun ala sabab shi almadul far'i bai zama far'i sai an samu wani dalili sai an samu sharadi sai an samu illa sai an samu sababi me ya sababin ka hamzin kamar hamza aw sukuni ko kuma samu harafin sukuni musjalan ai mutlakan me ma'anar musjalan mutlakan ma'ana a cikin kalmomi ne ko cikin harufa cikin kalmomi ne ko harufa misali idan muka ga qala ga harfi wani ga lamu a gaban alifin ya zan mene madu tabi ko amma idan muka ce qa'il ya zama wani iri kaga ya zama madu far'i wajibul muttasil ko ai wajibin mujassad nau'i ne na far'i ko adalla idan muka ce idan muka dauko kalmar almalu wal banuna zinatul hayatid dunya gaban aliful madi gashi mun samu to amma da muka sami alma'u barakallahu fikum alhamza a gaban mene kaga ya tashi daga tabi'i ko asli ya zama ne far'i mafhum hada ko idan muka karanta faɗin Allah madaukin sarki al'ana nan ba harafin madda ba ne gaba sai muka same ne spoon ko to shikenan yanzu ya tashi daga tabi'i yanzu ya dame ne ne ya dawo far'i to a far'in nan kuma sai a ce wani irin nau'in far'i sai a ce mishi almadul lazim idan misali muka ɗauko faɗin Allah madaukin sarki kafa yanzu ga arafin alifin ko nan kuma gaba sai muka sami mene tashridi ko kaga nan yana nuna fa'un guda biyu ne bi guda biyu ne ko ta farko tana da mene shikenan yan uwa mun da fahimtar tsakankanin far'i da asli ko barakallahu fikum idan muka ɗauko kira'a hamza يوم يقول المنافقون منافقون والمنافقات للذين آمنوا آمنوا سو ko kuma dai bari mu fara kawo bari mu wannan hamzatu waslin ce gata a kira hamza يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أنظرونا ونقشينا شكرار أما ننكو نزر جماعة يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا آمنوا انظرونا to idan ka lura nan ka ganin ma ba ma bukatun menene madda ko saboda kai tsaye za a yi za a ɗaura sakin ne a sakinin mukfa za a ikhfayi anan ko to nan ne za mu kula da shi da kyau alhamdulillah ya hadikum na yasmalukum idan muka lura da kyau a nan kalma ta farko karken ta mun samu harfin maddin ko gaban shi a cikin kalma ta biyu sai muka samu mene alhamza kaga wannan inda za mu tsaya a haka lillazina amanu wani irin madani nan amma dalilin zuwan alhamza halittar wasu sai tashi zama ne fari to haka za ka yi ta samu a wannan kira'a za ka samu za ka yi samun wani hukunci wannan kira'a wata kira'a kuma sai ka samu hukuncin ya canja kuma mun fahimci wannan ko akwai su da dama da yawa Allah ka samu dace yanzu dai mu kokari mu bambance tsakanin ɗabi'i da kuma far'i shi almadul far'i ya hataju ila sababin ya hataju ila dalilin ya tawakkafu ila illatin wa hiya madha wa kuma alhamz was sukun zamu gani gaba insha Allah ta'ala hurufu thalathatun fa'iha harufan shi madda guda uku ne fa'iha ka kiyaye su da ka waya'i i ya wata iha udhunun wa iya ga kalmar can min lafzi wayin su ne aka tattara su a cikin lafzin wayin wayin da zaune zai tambaye ka ina harufan madda sai ka ce wayin wayin wayin kai ma ka mishi irin na alimamu asmu'i ko hawaitu simana fashe yabana ni hawaitu simana fashe yabana ni an mai tambaya akan huruful illa a huruful ziyada sai kawo su a cikin baiti wanda yake faɗan man bai sani ba sai ce a ba aka alaga ba tamalan ina tambaya kan ina tambayan ka huruful ziyada kuma sai kana mun waka ya ce to kai banda abin ka ba ga suna baiti na kawo maka sobi ba hawaitu simana fashe yabana ni hawaitu simana fashe yabana ni wani ya tambaye ka ce menene harufan mada sai ka ce wayin in ma ka gada maka ce mishi gobe zan tafi awai ba su ne cikin awai ba to Allah saka da alheri na'am wal kasr min lafzi wani wa hiya fi nuhiha kuma alhamdulillah kaga al'amarin alqur'ani sai aka sami waɗansu kalmomi sun tara haruffan madadin da sharuɗan su ga ga kalma ta farko nuhiha ilayka ko kaga alwawu sakina almadmum alya'u sakina almaksur alalifu sakina almaftuh ka gani gashi an samu kalma guda ɗaya tak da ta tara waɗannan kalmomin a harfan kai da kuma sharuɗan su sannan akwai wasu ma akwai wata kalma ma akwai wata kalma wa utina ilma min qabliha wa kunna muslimin utina gashi alwawu sakina al-madhmuma qalbaha ya sakina al-maksuma qablaha al-alif sakina gashi udhina magata u udhina sai dai kuma ku duba anan kalmar nuhiya ita ce tafi tattaro su da sharuɗa tsantsa domin nan u u an samu kuma mene badal ne a gurin mun banci wannan ko Allah ka sa mu dace to sharadi ne a samu fataha kafin wawun afwa afwan alifun wawun fa dhamma kasara kuma kafin yawun ko shine sai malam ya ci gaba da cewa wal kasru qabla al ya shartun sai kai gaba can wal kasru samantuwan kasra qabla ya qabla ya kafin harafin ya'un sharrin sharadi ne wa qabla al wawi dhammin dhamma kuma wajibi ne a same ta kafin wawun wa fathun qabla alifin yultazam sai ka ce wa yultazamu fathun qabla alifin an lazimtar da zuwan fataha kafin harafin alifin me yasa saboda shi al alif la yati ma qablahu illa maftuha illa maftuhan amma ita alwawu sakina za a iya samun madmu za a iya samun maftu kamar wajen lin ko haka ma ita ma ya'un insha Allah subhanahu ta'ala za mu tsaya nan ne ko na'am na'am akwai biti dai ko na'am shukran wallinu min halwa wa wawun sakana in fita in fitahun qabla kullun ulina wallinu min ha to lamirin ha ya udi ila maza ya udi ila al-ahruf al-thalatha ay ahruf al-maddi wallinu min ha harfan lin daga cikin waɗannan harufan guda uku sune aliya akwai ya'un wa wawun da wawun amma sharadi ne sakana su zo da sukuni wawun da wawun su zo da sukuni sannan kuma kafin su a samu fataha ko shi shi yasa sai ce in u'ulinan fitahun qabla kullin tagadirin shi kenan in kalmar sai ka hada da kalmar garke can in u'ulina mene in u'ulinan fitahun qabla kullin ai qabla kulli wahidin in uulina in aka bayyanar da in aka bayyana ma'anan i'lan shine bayyanarwa iko in uulina idan aka bayyanar da infitahun ma'ana fathun nan ya kawo kaman sifa yana nufin sunan ne ko a mabin nan yana nufin dai masdari ne nan ne na fathu ne kabla kullin kafin kowane daga cikinsu wawun da ya'un suna zama sun siffantu da lin amma su sharaɗinsu sai an sami fataha kafin su amma shi alifin fa shi ma ya tasifu bilin kada manta bayanin da muka yi shi ma harfin lin ne shi ma amma shi da yake ba a samun wani abu kafin sa sai fataha to shi yasa sai bai magana a kansa ba Allahu alam insha Allah subhanahu ta'ala za mu tsaya nan idan Allah ya kai mu gobe sai mu sauka da izinin Allah subhanahu ta'ala amma a zo da jazariya inda sauran lokaci to za mu fara jazariya din insha Allah afwan gobe juma'a ko to mu shigo din to Allah ya kai mu lafiya amma za mu tashi da wuri sai mu fara da wuri mu kokari takwas da rubi dai muna nan din ina fatan neman insha Allah ta'ala a a tabakkar huna insha Allah ta yi za mu tashi da wuri na'am to to mu fara taran to bari Allah ya shi ba mu iko Allah shi ba mu iko abinda Allah ya ba mu iko mu karanta daidai Allah shi ba mu ladinsa wanda kuma ne kuskure Allah ya fafta da mu kuskure ne ba mu ikon gyara akwai tambaya ko kuma